بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل الأولين والآخرين على آله وأصحابه أبرك الجار العظيم إن شاء الله زام تاشي زام تيجا بعد كراتمنا وأن لتابنا أمسك بن مالك كم قائد عربية زام تاشي بيتي شيرين دبكو إن شاء الله يتي ورفع بواي ينصبن بالألف wajirur biya in wajirur biya in ma min al asma'a dama mun ya gaya mana abubuwan da ake lirabi da su sun ababun karanta cewa farfa bi zan yi wani don fatan da zuwa kasar da zuwa lai a tauye su ga gairu ma zuki ya nubu na wuja a kubani na mir ya gaya mana abubuwan da ake yin lirabi da su za a yi rafa da bamma za a yi nasba da fata za a yi jarra da kisra za a yi jazma kuma da sukuni in ba waɗannan hudun ba duk wani abu da za a yi rabi da su to niya ba ce wani harafin da ka gani ko wani abu da ka ji da dama banda waɗannan su ne wasali to ba wani abu da ake rabi da shi sai harafi dama ilirabi kala biyu ko ana lirabi da abubuwa kala biyu ana yi bil hurufi ana yi bil harakati bilharakati shi ne asali a yi ilirabi da wasali a yi raf'a da bamma a yi nasba da fatha a yi jarra da kisra a yi jazma da sutuni wannan shi ne asali to akwai na'ibansu akwai wasu sunaye ko su kalan wasu abubuwa a larabci wanda su raf'a ba ba zai zauna daidai da su ba haka fata ba za ta zauna da su ba wannan wasalin ba za su zauna da shi ba sai aka samu su harufa guda uku sai aka ajiye aka ce wannan harufan su ne za su na na'ibantar waɗancan haruf waɗancan wasu lati ko wau ko alu ko ya duk za mu zo mu gani Allah ya to ya ce wa gairu ma zikir ya in dai gani gani da wani abu ba wannan hudun ba to ya zama na'ibin wannan na'ibin ɗaya ne daga cikin wannan guda hudu in mai gidan bai zo ba sai ya turo wani sai ya zama na idinsa sunan nan yake ce maka warfa bi wawin wanti banna bil alif wa jurur bi ya'in ma min asma ko su sunaye da zan gaya maka nan gaba su sunayen in zaka musu raf'a aluza in zaka musu raf'a waw zaka sa in zaka musu nasba alu zaka sa in zaka musu jarra ya zaka sa akwai kalan sunayen su kuma su warfa bi wawin وانسبن بالالف wadrur biya'in ma min al-asma asu abin da yasa ba sukuni nan da ke dama shi suna ba ruwan shi da sukuni suna shi yana samun raf'a da nasba da jazma da da da da kisra raf'a nasba kisra ba ruwan shi da sukuni fi'ili shi ne yake samun raf'a nasba sukuni ba ruwan shi kuma da kisra To, kamar wani ya ce wani sunaye ne Ibn Malik, waɗanne sunaye ne, wanne abubuwa ne su ba a musu mi'irabi da wata yi, sai da harafi, gurin raf'a a sa wau, gurin nasba a sa alu, gurin jarra a sa ya waɗanne ne sai ce min, min za ka zu, in su batan a bana, walfan mu haifin nemu min ubana. Ya ce na cikin sunayen zu, zu gaga suna ne. zu suna ne to shi zu kawai a zu yake kawai amma zu din kala biyu ne akwai zu wanda yake da ma'anan sahibu to wannan da shi yake magana ba zu mai ma'anan allazi ba shi ne shi yasa min zaka zu in suhubatan abana idan ya bayyana nuna ma'anan sahibu shi zu kenan shine ma'anan in in su batan abana wato in an fahimci yana da ma'anan abota ne ba zuta akwai wasu wata kabila cikin larawa da yake cewa da'iya da'iyai su zuɗin su tana da ma'anan allazi ne su zuɗin su to ba ba ita yake magana ba zu mai ma'anan sahibu yake nufi yawa zaka ce ja azu malin ai sahibu mali ra'aitu za mali kaga sahiba malin marartu bi zi malin sahiba malin kaga a wajen raf'a ja'a zu malin kaga zu yana da ma'anar al-sahibu ne kuma shine fa'il anan yake ce zu wannan wawdin shine raf'a ra'aytu za malin yazo a maf'ulun bi mansubi sai ka sa masa alu marartu bi zi malin majruri ne bil ba'i sai ka sa ya to shine sune dai alawomi to to ita zu waccar wacce ba da ita yake nufi ba ma'anan allazi ita yanayi ɗaya kawai take ɗauka to ja a zu kama ra'aitu zu kama marartu bi zu kama saboda tana ma'anan allazi ne allazi ko ba ni ne ja allazi kama ra'aitu allazi kama marartu bil allazi kama duk allazi allazi mabniya ce haka za ta tafi to haka wannan zu na ibarta ita ma haka za ta tafi to ba ita ba a ita ba saboda kar ka je ka gani wani guri kaga haka din ka ce ai an ce zu ana mata raf'a da wau ana mata nasba da alu ana mata jarra kuma ga wannan bata dauka ba wani ma kina cewa fa inna kiram fa in ma kiramun musiruna laqaituhum fahziya min zu indahum min zu indahum ma kafaniya wannan allazi ce amma da wacce muke karatu akan da ne zai ce min zu min din za ta jarrance ta alama jarra ya zama ya ne min za ka zuin su batan abana wal famu haishul mim min hubana haka suna na biyu famu amma shi famu yana da wata ka'ida sai in ya zama babu mimin din nan ya zama fa kawai fa ai famu sai ka cire wannan mi'ara ya zama fu ko fa ko fi amma in mimun yana nan a to shi zaka masa lirabin su shine shine ma'anan wal famu aishul mimun hubana haka fam yayin da mimun insa ta yi nisa tare da shi to haka ne zaka ce haza fuhu haza fuhu nazartu ila ko kuma ra'aitu fahu nazartu ila fihi kaga duka ka masa raf'a da waw agun haza saboda khabar ne na mubtada haza fu daga ra'aitu fa marartu fi to duka kan amma in mimun tana nan to ba zai yi wannan aikin ba nan famu famu kawai zai ce zaka ce haza famun ra'aitu faman marartu vitamin ko nazartu ila fanin nan bi iradi zaka wata da wata yadda ake kowane kowane suna ne ce in zaka zu in su batan abana wal famu haythu min hubana sai diga ta cewa abun ahun hamun kazaka wa hanu wan naqsu fi hadha al akhir ahsanu wa fi abin wa talihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu na cikin sunayen da ake wa irabi da waw a raf'a da alu a nasba da ya a jarra bayan zu bayan famu to abu haka ce ja'a abu qala abuhu inni la ajidu ni hajj kaga qala abuhu wannan wau ɗin shi ne alamar rafa ne a gani in nazba ne za ka ce irju ila abiku ila abika ga da ila ta zo abika ce haka kuma misali inna abana ko ya abana zai zo wajen da yake bukatar nasba sai aka sa abu haka ahu ahu ahuhu akahu akhihi haka nan hanu abun akun hamun hamun haka nan ham shi ma haka ake masa hanuhu ja'a hanuhu ra'aitu hanahu marartu bi hanihi haka kuma hanu shi in aka ce hamu ana nufin surkin mace wato uban uban mijinta kenan shine ham shine hamu ham shine uban mijinta ko dai wani makusancinta ne shine hamu hamu aka ce hannu kuma duk abin da ba a son faɗa kamar al'aura kamar dai wani abu da ake kyamatan faɗansa sai a ce hannu shi ma duk haka za ka mutu kaga san ta gaya mana guda biyu a baitin da ya wuce in za ka zu in su batan abana wal famu aikin min minhu bana yanzu yace abun ahun hamun kazaka wa haru nan kuma ya faɗi guda hudu in ka haɗa su don sun zama guda shida yasa wasu suke ce musu asma'ul sitta wasu kuma sukan ce asma'ul khamsa sukan cire wannan hannu din wannan su ce sa shi ibnu ajurun bai kirga hannu ba ya hamu kawai ya tsaya yace su bi asma'ul khamsa ne amma shi ibnu malikin ya cika rasun zama guda shida ne to amma wan naqsu fi hadha al-akhir ahsan amma wannan na ƙarshen shine wanne hannu to ayi naqasu a cikin sa wato a cire masa nu'ararsa shi ya fi kyau shi ya fi kyau ya zama babu nu'aran a cikin sa ya fi kyau akan a cika nu'aran kawai ka ce haza hanuhu haza hanuhu ra'aitu hanahu nazartu ila hanihi shikenan sai ka tsaya haka idan idan idan idan wato idan baka cire ba da mun san sabani ne tsakanin malaman nahau din kamar shi farra yana da ra'ayinsa ya ce bai ma halatta ma a cika tashi ba a ce a ce hannu da ba a bashi kawai kawai ka ce haza hannu zai ba hannu zai ba haza hannu zai kawai ra'aitu hana zaidi marartu bi han zaidi maganan hanuhu ka cire shi hanahu ma ka cire shi to shi farra ya ce kawai yadda karatun ya zama har abada shine kawai haza hanu zaidi ra'aitu hana zaidi marartu bi hani zaidi maganan a cika tashi babu a cire karshen amma sauran malamai su si bawaihi suna kafa hujja cewa haka an ji laraba suna faɗa haka suna cewa haza hanuhu a cikace a cike din har ga wau din ga abun nan ga nunu din hanahu ga ga ga ga alu din ga nunu din anihi ga ya ga nunu din an ce ana faɗan haka wannan su fi hadha al-akhiri hasan amma wa fi abin wa talihi yanzu amma nadir ne kwarai a abu da ahu da hamu su zau su ne taliyayi yace wa fi abin a cikin abu da sunaye biyu da suka biyo bayan abu waɗanne ne su ne ahu da hamu to yanduru nadiri ne kaɗan ne su kuma a musu a yi naƙasin su nadir ne su abin da yake shahararre abin da yake sananne shine a kawo su a cikin su a kawo su a cikinsu a musu rabi wajen raf'a da wau wajen nazba da alu wajen zarra da ya amma nadir ne kwarai an ji dai wasu laraba suna cirewa su ce haza abu abuhu ra'aitu abahu farartu bi abihi ba abuhu abahu abihi ba ba akuhu akahu akai ba sai dai akuhu haza akuhu ra'aitu akahu marartu bi akihi sannan kuma haka ma ham haza ham hamuhu ba hamuhu ba ra'aitu hanahu marartu bi hanihi nadir ne wannan kaɗan ne ta sace wa fi abin mataliyahi yantur nadir ne abu da aku da hamu amma hannu shi abin da ma ya fi kyau ka ce hanahu kawai ra'aitu hanahu nazartu ila hanihi ja a hannuhu kawai shi kuma ka cire shi ya zama bil aksi na wancan in an samu wani mawaki yayi waka ya ce bi abihi bi abihi iktada adiyun fil karam wa man yushabi abahu fama zalam kaga bi abihi bai ce bi abihi iktada adiyun fil karam ba sai ce bi abihi iktada adiyun fil karam wa man yushabi to bai ce abahu ba sai ce abahu to a larabawa an sun haka to kaga a abu kenan an ji wannan amma dai ba bai da yawa kuma ma wasu su larabawa mun san wannan sunayen suna musu lirabi kawai ta tabbatar a wato suna musu lirabi bai daya na bai daya kawai alu za a aji a kowane yanayi ma ja'a abahu ra'aitu abahu marartu bi abahu kawai wasu kuma haka suke kamar wani ma ya ce inna abaha wa aba aba wa aba abaha kaga bai ce wa aba abiha ba baitin wahan lisal masu mawahan waha ya lai ya laita aina halana wa faha wahan lisal ma summa wahan waha ya laita aina halana wa faha inna abaha wa aba abaha قد بلغ في المجد غايتها haka yi waka wahan bi salma summa wahan waha ya laita aina halana wa faha inna abaha wa aba abaha qad balaga fil majdi gayataha to wannan akwai kabilar larabar da suke haka kawai a duza su tabbatar shi ke ba ba hai sun su su kaga sun tsallako ma wanda suke cewa din kawai su ce abahu abihi yanzu su ko banza dai sun bar kaji an ce abuhu din abahu abihi kaji dai kasan wajen wajen zarra an ce abihi wajen fatan an ce abahu wajen ruwa an ce abuhu ko banza dai wannan kaji wannan amma su can a nan kawai bai ɗaya suke ɗaukar shi amma wannan baitin da muka faɗa na na shi shi shi ya ƙoba ɗin al'ajjaz wanda wanda wanda shi hali babbar ƙasiya ce mun sani yana antal halimu wal amirul muntaqim tazda'u bil haqqi wa tanfi man zulim sai ya faɗi wannan bi abi iktada adiyin fil karam man yushadi abahu kama zalam to ala ayi halin dai wato an ji wannan mugun larabawa ya ci gaba da cewa wa shar'u zal irabi an yubafna laliya ka ja'a ku a fika ba'atila to wannan lirabin da muka faɗa cewa wannan asma'ul khamsa ana ko sitta a wajen ibnu malik ana musu al-irabi da waw raf'an da wa ghayru za wa ghayru ma zikri yanugu nahu ja'a ku nuna mai warfa biwawin wansi banna bil alif wa juruji ya imam ya ma'afi ana musu raf'a da da da da, da waw nasba da alu jarra da ya amma da sharadi in ma bangaren li'rabin ka dauka da sharadi me sharadin kada ayi kada ayi ibafa zuwa ga ya'ul mutakallim ino sharru zal i'rabi an yubafna laliya wato sharadin wannan li'rabin kada ayi kada ayi ibafan su an yi bafna laliliya amma banda zuwa gaya kar a yi ibafan su to kawai an yi ibafan amma banda ya kam in aka yi ibafan su a wani abu wanda ba ya ba za su yi aiki ba na hujja a ku abika kaga a ku abika za a ce na to wannan dai wata wani sharaɗi ne wato mun san malamai sun faɗi malaman na sun faɗi sharaɗin li'irabin iya waɗannan li'irabin nan da muka faɗa sai sun cika sharaɗi ne na farko dai su zama masu ibafa ne amma ban da ya in ka basu haka kawai su single ɗin su ba za su yi wannan aikin ba eh walahu akhun walahu akhun in imra'un halaka laysa lahu akhun ka gani ka ganin lirabi zaka masa yadda za ka yi kowane suna akhar za ka ce akhin za ka ce abun za ka ce abin za ka ce ba kai ibafan su ga komi ba na lirafi za ka musu zalla dole ka'idan su yi wannan aikin in dai ana so su yi wannan aikin raf'a da wawu nasba da alu jarra da ya sai a musu ibafa ibafar kuma ta zama ba gaya ba inda in zuwa gaya kai ibafan nan ma dai aikin ba zai yi ba in an basu ba ibafa ba za su yi aiki ba in an ibafa zuwa ga ya ba za su yi aiki ba sai dai dole a yi ibafa kuma zuwa ga wani abu ba ya ba baya in ka kalle shi ne kaga za ka ce haza abun ra'aitu aban marartu bi abin kaga nan duka bil harakati sai ne rabin ka ba bil hurufi ba daga wancan ka'idan wancan tsari ya ya ya ya ya ya tashi na biyu kuma ai ibafan su ba ga yawon takalli ba sai ya za abu zaidin ko aku ko ko hamu ma in kai ibafan zuwa ga yawon mutakallimi na ma za su dau ko za su dau wajihi daya dan za ka mutu lirabi ne muqaddar zaka ce ya za abi ra'aitu abi marartu bi abi kaga ina lirabin babu na uku kuma su zama ba ba ba musaggarai ba in tasgiri ya hau kansu na ba za su yi wannan aikin ba in tasgiri ya hau kansu zama za mu mutu lirabi lirabi da wasali yadda aka saba in ka ce ya za ubayyu zai ne ba za ka ce ba za ka sabo ba ubayyu za ka ce za ka yi fa ra'aitu ubayya zai ne har bi ubayyi saboda me saboda kayi tasgiri ka saggara su na hudu kuma su zama mufradatan ba ba tasniya ba ba jam'i ba in tasniya ne qaidar lirabi tasniya yana nan shi za a bi in jam'i ne qaidar lirabi jam'i yana nan shi shi za a bi haka ce hazani abawa zai bi ra'aitu abawai marartu bi abawai dama shi tasniya mun sani ana masa lirabi raf'a da alu nasba da jarra kuma da in jam'i ne ma haka zaka ce ra'aitu ko kuma haula'i aba'u aba'u zaidina ra'aitu aba'a zaidina marartu bi aba'i kaga nan ma ta masa ne rabi da aka saba to wannan dai shine insha Allah zamu tsaya zamu tashi bil alif al fa'il musanna wa kila izami marin ba fa nusi Allah ya kawo mana Allah mu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah